نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا حلقة تسجيل أو من الدورة المتشملة masallacin gidan mai na kasa zana a garin da masu yau ranar goma sha biyu ga watan takwas hijira ta mai sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya zo daidai da ashirin da uku ga watan bakwai annan lafiya dubu biyu da goma kuma harkan za ta tashi a darasi na arba'in da ɗaya a cikin asam fit'a درس نشدة أو منطقي الدرس السادس اسم المفعول درس نشدة في اسم المفعول اسم المفعول رقم نفرق يشي اسم المفعول صيغة تؤخذ من الفعل المشهور في اسم المفعول صيغة mun bayyana jiya maka ce siga ko bina'i ko wazani kusan abu ɗaya ne to fadu min al-fi'l al-mashhur wacce ake dauko ta a fi'ili mashhuri a fi'ili mashhuri wanda kuka karanta a baya a askan ne akwai fi'ili ma'ruri akwai fi'ili mashhuri to shi ismul maf'ul ana dauko shi ne daga fi'ili mashhuri kamar yadda ismul fa'il ake dauko shi a cikin fi'ili ma'ruf للدلالة على وقوع الفعل على الموصوف به أنا دوكور من صيغة سود نونا أو صور أيكي أكن من دعك في تبدأيش أو قوم أيكي أكن من دعك في تبدأيش مثل مثال مقتول ومجروب ومنصور ومعروف ومعقول kace mutum siga ce da aka ɗauko daga fi'ili mashhuri ko kutila ko mutum kamar da bayanin zai zo a nan gaba wanda aikin ya auku a kan wanda aka sifanta shi da wannan siga wanda aka sifanta ya kace mutum zai mutum kasul din kisa kisa din ya auku a kansa haka kace zainul mudrubu dukan ya auku a kansa kace musu shi aka taimaka ma'arufu shi aka sani ma'akulu shi aka ci ma'akulu kace afa'alu ma'akulu abinci shi aka ci ma'ana aikin ya auku ne akan wanda aka kusanta shi da wannan ismin makokin مثلي لا جويتي إذا كان اسم المقول بمعنى الماضي إذا اسم المقول يكسن شيء معنى الماضي سبب هنا كسن شيء وهكا وهو معقول من الماضي المشهور شيء الوقت أن تلقوش من الماضي مشهور ماضي وليس مشهور مثل زيد مقتول أمس har suna ta ce an fi karina ce da take nuna cewa an riga ya an kashe shi sai da makulun an wani makulun shi makulun da ta fada makulun min kutila an ɗauko shi ne daga kutila saboda kutila ɗin shi ne mazukuri mazukuri na mafi shi ne mazukuri na mafi إذا كان بمعنى الحال أو المستقبل إذا اسم المفعول يكسر شيء yana ɗauke da ma'ana ta yanzu ko kuma an jima ko kuwa ma'akuzun min al-mudari al-majhuli a wannan lokaci shi an ɗauko shi ne daga fili mudari wanda yake majhuli saboda fili mudari shi ne yake bada ma'anar yanzu ko an jima abin da ake yi a yanzu ko da za a yi a nan gaba مثل زيد نقوم للآن وكتي أو غدا زيد مقتول الآن زيد أن كشيش ينزو فكتي زيد مقتول زيد زيد مقتول غدا زيد لا كشيش بولي لا كشيش بولي كان هذا الآن ينزو غدا بولي وانا kenan yana nuna maful din a ka ɗauko shi ne daga fiye da mudari saboda mudari shi ne yake da wannan ma'ana din والمقتول مأخوذ من يقتل مقتول أنا أن أوكوش من يقتل أن أوكوش من يقتل سبب المقتل هي سين المضاري مجهول سين المضاري مجهول dan haka ne dole ne a wajen fassara Qur'ani ko fassara hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallama idan ka ga ismul maf'ul ya zo ka nemo fara'idi ko dalilai da suke tabbatar da shin an ɗauko shi ne daga daga daga kutila ko daga mazi ko an ɗauko shi ne da zumbani ma'ana wanne ma'ana wanne wanne ma'ana idan ka ga yana da ma'ana na na mazi to an ɗauko shi ne daga fi'il mazi mashhur in yana ɗauke da ma'ana na mutari an ɗauko shi ne daga shi da mutari mashhuri kuma yana zuwa a wurare daban-daban a cikin Qur'ani ko a cikin manzo da irin waɗannan ma'anoni Rakali na kuma yace idza fi ghasl al-maqul min al-fi'l al-mu'tad idan aka ɗauko ismul maf'ul daga fi'ili mu'tad ma'ana fi'ili wanda yake dauke da ɗaya daga cikin fi'ila إذا سلب العلال مثل مفروض والنام علال شنجة الجنة يكي ساب فيه من حرف إلا يتيكي شبك إلي سوزي شبك مثل مفروض كيسا يكي كأصله كما أصل سنة معنى إذا ونن ونن حرف من حروف العلة أشكون الموسي إلي إلال شنجة الجنة شبك to idan aka gina aka gina ismin mafus wannan canjin zai shiga idan kuma canje canje baya cikin sa wannan canjin ba zai shiga ba misalin wanda baya shiga ismin mafus na wa'ada za ka ce mawudu mawudu kaga mawudu nan kaga mawudu ba wani canji da ya shiga saboda wawu da ainihin da jaddu da duk akwai kamar yadda kace mafutu haka kace mawquda na walwal mawqud da al-mawqud kaga ranar da aka yi alƙawarin sa kaga ba wani canji wanda kuma canji yake shigan sa kamar haka mislu maqulun wa maqulun wa mabi'un wa masiqun min qila aw qal wa min sina aw sa wa min ba'a wa min ومن جيء ومن جيء أو جبا جارا ومن جيء بيا من جيء أو جبا ومن فيها أو جبا كبرى waɗannan fi'ilai kila wannan wannan fi'ilai kila ko yuqad fi'ila ya shiga cikin sa taya ila ya shiga ciki asalin kila kuwila kuwila kamar da za ka ce yusila ya ka ɗauko wasalin ya ukin aka kai wa harafin da ya zo sahihi da wannan da shi ne kafu sai aka juya wawu din ta zama to yawo ya zama kila asalin sa kuwila da aka ɗau wasalin wuri ɗin wawucin aka kai wa kafin wawucin sai aka juya ta ta zama su yawo kaga ilali ya shiga shi to ka duba ita mai makulin sama ilali ya shiga shi in ka ce makulun an ɗauko shi daga fila to kaga asalin sa makulun ne makulun makulun har asalin sa kan to sai aka ɗauki wasanin damban aka kai wa kafin to kaga wawu din da aka dauki wasanin da aka kai wa kafin to sai ta zama to harfin majji to shin ana samun harfin majji guda biyu a harafin guda da ba za a samu ba za ta kiri asalin wawu din da ta kasance harfin majji za ta kiri ta maimakon makowin za ka ce makowin makowin makowu zaman zaman da yake kan wawu shi aka mayar wa aka kai wa kafu din da aka kai wa kafu din aka cire sukunin din kasu da masar masar wannan sukun masar sun aka cire aka ba da damman wawu da aka ɗau wa wawu sun damma aka kai wa fakkun mai sukuni wawu din ta zama to harfin maji to ai dama akwai wani harfin maji bayan wawu kaga wawu da yi sun kasance na harfin maji ba zai yi ba shi inda kaga harfin maji daidai ɗaya harfin daidai kasance ya ka cire ɗaya daga cikin babu harfin baki wanda aka cire mini shi ne da biyu shi aka cire sai zama ko makuru ka ga yadda ilali ya shiga cikin fila haka ya shiga cikin makuru haka idan ka ce makuru din an dauko shi ne daga yuqad fil mudari min yungil mashhur yuqad asalin yuqad yuqwad ne kamar da za ka ce yusuf yuqwad yuqwad wa فتح الواو من أتحوك في أكفي وقف من أكفي السكون واو من سياك من تهتعد في ذنبه قام فغيت مقول يد يقال يقال إلى الجسد هذا مقول في إلى الشمال الجسد وهكا ثورا ما مثالا كبارا مثالي إن كتير مبيء إما أن تنقش إلى البيئة shine misali na kudin mushkul mabi in ma kace an dauko shi daga yuba'u fil mutawari min kudin mashhur in kace an dauko shi daga fil mabi na kudin mashhur za ka ga bi'a shi bi'a fi ilahi ya shige shi saboda da asalin sa buyiya buyiya hakan kamar da za ka ce busira buyiya to sai aka dauki wasalin ya'un kan aka kai wa ba'u to yaro sun kuma da aka zo da wata linta ita zaman to har na biya can biya asalin ta koya in kuma ka ce daga yuba'u ne yuba'u yuba'u asalin ta yubaya'u yubaya'u kuma yadda za ka ce yubaya'u yubaya'u asalin ta to sai aka ɗauki wasalin ya'u kan aka kai wa ba'u nan ma to sai ya kun aka juya ta ta zaman su'ali abin da ake kira shi al-ilaj al-qalbi ya zama yusa yusa to haka sauran misalan in ka ce masihun in ka ce mabi'un mabi'un asalinsa mabuyu'un mabuyu'un kamar da za ta ce mabuyu'un مبعيون مبعيون أقلوسا مبعيون إيلاد الذي يشكتين سجيئة كويبا وشيء شيء ما تيجي مبعيون مبعيون مبعيون فسي واو da yawo sai suka a ka'ida ta sarku wawo da yawo suka haɗu suka haɗu ɗayan ya kasance yana da sukun to za a cire ɗaya daga cikin bayan an da su wasa da ɗayan an kai wa an kai ma ɗan uwansa misali mabuyu mabuyu ba ga yawon da wawon sun haɗu mabuyu ya ka ɗauki wasa ne yawon da aka yi harafi sukun sahi aka kai masa ya zama to ne da aka kai mata sai aka mayar da yawon ya zama to wawon harfin mai sai zama to mabu'un to in aka bashi a haka mabu'un zai haɗu da ajiyar wawu alhaji shi kuma alhajiyar yayi to sai aka mai da zanna ɗin kasara aka aka mayar da wawon ɗin asalinta asalin wannan wawon za su ce kamar da mutum shi kenan za ka ce mabi'un bi mabi'un ilanin da ya shiga bi'a to ya zo ya shiga shi ma mabi'un yadda kai fitar da bi'a yuba'u an ɗauko mabi'un daga bi'a ko yuba'u to haka za ka iya cewa an ɗauko nasi ismul maf'ul nasina asalin sa sana ya suru sana ya suru fil madi mabnunil mashkut shi sina an kiyaye ko an kare fil mudari yusadu idan ka ce an ɗauko mafi an ka an ɗauko mafinun an ɗauko masunun daga fina miladi ya shiga masulun yadda ya shiga fina in ka ce an ɗauko daga yusanu ma miladi ya shiga masulun yadda ya shiga yusanu wannan miladin da ya shiga fina shi ne irin miladin da ya shiga fila wanda muka yi bayani miladin da ya shiga yusanu shi ne irin wanda ya shiga yusanu wanda muka yi bayani to kowannen su ya fi gaske haka ne idan ka ce idan ka ce nasihun nasihun daga saha ya sihu saha ya sihu na kara to in ka gina shi mazinsa saha ka gina shi mabniul mashhur za ka ce siha siha in ka gina shi mabniul mashhur mudari sai ka ce yusahu to idan ka ce nasihun an ɗauko shi daga siha idadi ya shiga nasihun saboda asalinsa masyuhun ne masyuhun aka yi masa irin iladin da aka yi wa mabi'un da muka yi bayani haka nan kace an ɗauko masihun daga yusahu ne iladi ya shige shi nan ma saboda asalin yusahu din yusu ya kule kamar da zaka ce yukurab yusu ya ku yusu ya kule aka dauki haraka ta ya'un aka kai wa sarki din haka mai da ya'un din alif sai zama yusahu yusa yusahu wa mislu mawqiyun wa marmiyun wa mad'uwun min waqa wa rama wa da'a idan ka ci mawqiyun اسم المفعول نے اسم المفعول اسم المفعول نے لگا وقع اصلا موقی شيني موقوي موقوي اصلا موقوي to sai wawu da yawu sai suka ɗaya ya riga ɗan uwansa da sukuni to shi kenan sai aka mayar da wawu din sai ta zama to yawo wawu din sai aka mayar da ita aka mayar da ita yawo da aka mayar da ita yawo to yawo din kuma take da bukatar kasara saboda ita ce ta yi daidai da yawo sai ya zama to mauki mauki mauki haka shi marbiyin kuma sanin marmuyun marmuyin a kansa marmuyin nan ma wawu da ya sai suka sai ya riga ɗan wansa da su sai aka mayar da wawu din yawo shi ma saboda yawo din sai aka mayar da aka mayar da ainihin ya zama shi yana da kasara ya zama marmuyin asalin marmuyin madu'uwun ne madu'uwun wannan kuwa idigagin wawu din aka yi na makuli cikin wawu din da aka yi madu'uwun sai da mutum madu'uwun madu'uwun to kaga kenan mawkiyun daga min waka daga waka marbiyun min rama madu'uwun din da in kana so ka san asalin fi'ilin da aka gina shi madu'uwun da mashhur mai harfin illa madi ne ko mudari ne ka ji ka'idar da muka koya maka daga baya shi ne duk canjin da kake so ka gane ya shiga cikin fi'ili ne har su illa kamar yadda ka auna shi da fi'ili sahihi wanda ya zo a babin ka wanda ba har su da misali ina so in san kila inda ne a sarinsa kila to sai shi musira musira din nan ka duba ida kila adadin harafin adadin harafin su da ne amma wanda din bai je daidai ba nun sira to saboda haka kila din nan asalin sa wila saboda na ce sira dole ce wila to bayan ka san asalin sa wila ne to sai ka nemo ilalin da ya shiga ciki ya mayar da shi kila din an gane to shi ne ɗauko kasaran wawu wi wi ba wawu tana da kasara ba ya ka ɗauko kasaran da aka kai wa harafin da ya zo da kundin ta fawo to shi kenan tun da kasara ce ta gabace ta a kan kafin ko sai aka mai da wawu ɗin ya ya zama kila an gane haka na a ismin mafudin da muke karatu a kansa in ya rikice ma ka auna ismin mafudin a bisa wazani mafud mafud misali marbiyun na ce ismin mafud ne daga rama ko daga rumiya rumiya abi ko daga yumma misali sai na ce ina so in gan asusan asalinsa marmiyun shin wajeninsa ya zo daidai da makulun ne mai zo ba sai shi asalin marmiyun shi ne marmiyun shi ne zo daidai da masurubun masurubun ba ka gabance masuribun ba masurubun to haka ne na ce marmiyun ai bai zo daidai da masurubun ba to asalin marjiyu da ke marjiyu wawun da kudu dama ka'ida ce tafiya wawun da ya suka haɗu ɗaya riga ɗan wansa da sukuni to za a mayar da ɗaya zuwa ɗaya to saboda haka sai aka mayar da wawun din wanda yake na mazuru wannan wawun din a cikin marjiyu din sai aka mayar da shi yawon shi kaga ya to ya wuce da suka hadu ya kace marbiyun marbiyun to ya kace marbiyun duk inda ka ga yawon kasara ake bukata a wajen to saboda haka sai aka mai da gamin zuwa kasa sai zama to marbiyun to saboda haka ta hanyar wazani na fi'ilin ko ta hanyar wazani na isin mutum a nan ne za ka gane asalin wannan canjin da zai kasance to shi ila da kansa wanda muke magana wanda ya shigo cikin ismul maf'ul a nan ba darasin sa yake a kansa ba yana nan a cikin jikin sa da wanda ya shafi an yi bayan dalla dalla a kansa kulasa a takaice dai a nan ka sauki cewa idan iladi yana shiga fi'ili a ismul maf'ul din sa ma zai shiga wannan shi ne magana a ismin hukuncin sa ba zai shiga amma a filin ba zai shiga ba a ismin hukuncin ba zai shiga ka gane wannan kuɗi ba ka ga wa'ada ba filin ma zai bane mabululin mashku wanda shi ne ce filin mabululin mabululin mashku a nan ne ake ɗauko ismin hukuncin ba menene mabululin mashku na wa'ada wa'ida wa'ida akwai ilalin da ya shiga ba saboda wawun din da kake bukata gata ainihin gata ta duk harufan da ka duk gata ba ta da ba wani tunda ka ce wa'ida ne to ismul mafudin sa mawfudun shi ma ila da shi ba mudarin ta fa in ka ce mabnudul mashhur na ya'id ya'id yana da kawai in kana so ka gina shi mabnudul mashhur wawun da ka ce a ma'alu ka ce ya ihu maimakon yawan sai ka dawo da sai ka ce yu'ad yu'ad ba wawun ta zo ba to idan kana so ka gina isun maful daga yu'ad sai za ka ce mawudun me yasa ilahi bai shiga ba sai shiga shi ne ba wannan shi kawai muke bukata a nan ka gita ba wai yadda ilahi ya shiga ba yadda ilahi ya shiga wannan darasi ne mai zaman kansa a jinsi na uku na wannan littafi insha Allah za ku karanta kulasa ismul maqul sighatu tufadu min al-fi'l mashhur ismul maqul sigha ce ma'ana wani wazani ne wanda ake daukowa min al-fi'l mashhur daga fi'li mashhur wannan kai ne muhimmi ka kula da shi saboda an ce ma ismul fa'il صيغة تؤخذ من الفعل المعمول wannan shi ne abin da ya dauka tsakanin isin fa'il da isin ko wanda min al-fi'l kili majhuli da ma'lum kuma shi muka karanta a san sai muka karanta ka koma za ka kara zai kara suna ta tafi to a fi'ili majhuli ne ake dauko ake dauko wannan sifa ta isin ko للدلالة على وقوع الفعل على الموصوف به ana ɗauko wannan siga daga fili majhuli saboda nuna aukuwar wani aiki a kan wanda aka sifanta shi da wannan isim makosa saboda wannan ake ɗauko wannan sifa إذا كان اسم المفعول بمعنى الماضي فهو مأخوذ من الماضي المشهور إذا اسم المفعول ya kasance ma'anarta ma'anarta ma'anar mazi ne to shi an ɗauko shi ne daga mazi wanda yake mashuri mazi wanda yake mashuri misali in kace ma'udun zai yi ya zo da ma'ana ma'udun an yi alkawari wanda an ɗauko shi ne wa'ida zai yi ya zo da ma'ana ma'udun ma'udun za a yi alkawari ko mawudu ko ana an masa alkawari ko za a masa alkawari ko wani a wani lokaci ya zama to ma'akulu ne min yu'ad وإذا كان بمعنى الحال أو المستقبل وهو مأخوذ من المضارع المشهور إذا كما معنى حال هنا ينزو القوة المستقبل هو جبا وأن تكون شميل الماضي هو مضارع ليس مشهور مدار da yake mashhur na kudu yake idza fi ghasl al-maf'ul min al-fi'l min al-fi'l al-mutal dakhala al-ilal idan aka dauko ism maf'ul daga fi'li mutalli ma'ana fi'lin da ilal ya shige shi dakhala al-ilal wa sai ism maf'ul shi ma ilal sai ya shige shi ka aslihi kamar yadda ya shiga a karinsa a samarin حرك اسم المفعول كي تعريف اسم المفعول وفي هذه العبارة كي بيان ون العبارة اسم المفعول على حسب مأخذه مثل المعنى اسم المفعول على حسب مأخذ مأخذه في المعنى كي بيان حسب معنى اسم المفعول yana daidai da wurin da aka ɗauko shi ne a ma'ana wurin da aka ɗauko shi a ma'ana وهل يؤخذ اسم المفعول من الفيل المعلوم أنا أقول اسم المفعول من الفيل المعلوم ما أقول لا أقول أنا أقول لهم بيان منين بيان أنا شيني كمان إذا كنت كرجل أقول wasu fi'ilai a larabci su a tabi'a haka kurun sun zo da siga ta fi ta siga ta filin a filin mace haka suka zo a larabci ko ba a taɓa ganin ma'alumi ba akwai kuma wasu waɗanda su an taɓa ganin ma'alumi su amma amfani da su din an fi yawan amfani da su a mashi ba irin waɗannan su idan galibi mai koyo in yi zo ko wajen jarabi ko wajen fito da ismin fa'i ko ya zo fito da ismin mutum da sai ya bashi wahala misali Allah subhanahu wa ta'ala da yake fa buhita allazi ka fa buhita buhita buhita daga cikin waɗannan filai akwai mujarradin su akwai mazidin su karatu ne mai yawa a kai in ka zo iradi to ismin da ya zo a baya za ka yi iradi sa a matsayin fa'i an gane ba matsayin na fa'i ba haka na lokacin da za ka ɗauko ismin fa'i da shi za ka duba ma'anansa ne na ma'azumi ba gina shi da ake yi a mashi kasancewa ma'anansa ya zo da ma'ana na ma'azumi lafazin da ya zo mabululin mashhur to ma'anar za ka duba kamar da ka'ida ce ta larabci duk inda lafazi da ma'ana suka ma'ana ya fi karfi da shi darasi na arba'in da biyu a afsanu a darasi na bakwai a darsu sabiya isin zama isin zama isin zama ne sigatu tsofazin lilfili isin zama siga ce wani wazari ne da ake daukowa daga fi'ili littalalati ala zamani alladhi waqa fihi saboda nuna zamanin da aikin ya auku a nuna zamanin da aiki ya aukuwa ciki misali mata mata mahidu inji anan mahid mana yaushe ne a wanne wata ne a wanne rana ne shi ne take al'adarsa na haida mahid yana nuna zamani maka ce zamani kaga ko rana ko wata ko shekara zamani ko minti ko second ko awa ina kirki zamani to nan mahid yana nuna zamani wai a wanne awa a wanne minti a wanne second a wanne rana a wanne wata a wanne shekara mahisin abin da yake nuna wajen in ka ce wa mata maktal husayn radiyallahu an maktal yaushe ne a wanne wata ne aka kace sai na husayn radiyallahu ta'ala an a wanne wata aka kace shi hada al-muharram ba a wata al-muharram to maktar din a nan yana nuna zamani zamani da aka aka kashe shi Allah ya la'anci wanda suka kashe shi a zamanin zamanin yake duba maktar din a nan ismu zamani wa mata wa mata mazharar fir'aun yaushe ne fir'aun ya yi biya ruwa aka nutsar da shi a wani wata ne a wani shekara mazharar din nan yana duba shekara ko wata ko rana zamani yake dubawa ai wannan duka a zamanu haifiha wa qatlihi wa zarfihi na farko mata mahiduhin kamar ka ce mata zamanu haifiha ko waktu haifiha ne ko ka ce mata maksar rufe kamar ka ce mata waktu ko zamanu qatlihi sai kace mata ghadra fir'aun kamar ka ce mata ghadra fir'aun ko zaman ghadra fir'aun kamar haka irin wannan idan ba ka san su ba za ka dinga gazu na karatu musamman a cikin Qur'ani amma Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa yas'alunaka an-nahili kullu huwa adaan al-nahili mahi zai yi zama su ibn zaman ma'ana suna tambayanka al-mahili zamani ko lokacin da haila ke sa me ya hukunci wannan zamani iyaka ranaku da haila ke sa ne hukunci wai tsaduna kayan mahaifi zai iya zaman kulisun makan suna tambayar ka akan hukuncin wurin da haila yake sa al'aurar mace lokacin da haila yake sa shi ya halatta namiji ya kusanci wannan al'aurar ko bai halatta zai iya zama so wai tsaduna kayan mahaifi suna tambayar ka kan haida cikin haidan kansa. An gane duk sarku ne yake aiki a nan saboda shi isin zaman kamar da za ku zo karanta isin zaman isin makan da almaddar ne wajen su da yake. Saboda haka sara'ini za su bayyana maka idan kuma wajen zai yi ka dauke su da waɗannan ma'anonin gaba ɗaya zai shi yasa Allah subhanahu ta'ala da fasaha Qur'ani da yake wa yas'alunaka an ha'id ba sai ce wa yas'alunaka an haid ba duk bai fada ba sai ce wa yas'alunaka an mahidi saboda wannan shine zai shigo da fatoyin gaba daya saboda zamanin da haidan ke yana da hukunci ba a sallah a ciki ba a azziya wurin da haidan ke yana da hukunci ba a kusantan wannan wajen a lokacin hailan kansa yana da hukunci yin haila da jasa ne to da duk Allah yake wai tsaduna ka al-mahidi to an yi tambaya akan waɗannan abubuwan ba a dai ta gani amma da zai ce wai tsaduna ka al-haidi abu dai zai dauka wai tsaduna ka al-haidi abu dai zai dauka wannan shi muhimmancin sanin auzani da manonin su kenan Lakami na biyu yusa hukun zamani ala wasu yusa shi ismu zamanin da muke magana a kansa ana ɗauko shi a bisa wazani na mafa'alai mislu mafta mafta wa manhar wa mansar wa marma wa matwa wa mafa'al wa majra yuqalu mata maftahul masjidi a yuqalu maftahul masjidi qabla al-azan in ka ce mafsarun masjidi lokacin da ake buɗe masallaci lokacin da ake bude masallaci kafin kiran sallah makka yana ba ka zamani da ake misali da sai karfe uku da karfe hudu da rabi ake bude masallaci to makka zamani lokacin da ake bude shi wa manharul buduni yawman nahari lokacin da ake yanka rakuma al-budu wal buduna ja'alnaha da kulli sha'ir da al-budu shi dan canji ne rakuma in hana hadayawan da ake ake yankawa in ka ce man har gudu zamanin da ake yanka hadaya fa hannun majalar haka sauran ma ka bada ma'ana irin wannan in ka ce mansar zamanin cin nasara kamar ma zamanin jifa masuwa zamanin tabbata maka zamanin zama ko lokacin zama na jira lokacin da ruwa ke gudana haka za ka fassara sauran rakami na uku yake wa yusabu kullu zaman aidan ala wazn muflis ism zaman har yanzu ana dauko shi a bisa wazn na muflis ma'ana bi kasr al-ayn ana mislu muflis wa maw'id maghrib wa maw'id wa maw'id wa majlis wa mawqif wadannan duk ism zaman ala wazn muflis kenan bi kasr al-ayn مضرب وموعد ومجلس وموقف يقال موقف الخطيب على المنبر ومجلس ومجلسه بعد الخطبة الأولى كش موقف زمن أيوة كش مجلس زمن زمان على وزن مقيم كان wannan fa wato waɗanda ilai ne za a gina su a dawar da nufa waɗanda ilai ne za a gina su a dawar da nufa da wannan karatu ne da zai zo cikin juji na biyu a nan ana so ka fahimci cewa waɗannan wazannai guda biyu suna ba ka zamanin da aka yi wannan abin zamanin da aka yi abin su suke su suke nuna majalis zamanin da aka zauna a in ka ce mawai zamanin da aka yi alkawari hakan kake masuwa maka majira zamanin da ruwa ke da kulata ismu zamani siga ce ukadu min alfili ismu zamani siga ce wazari ne da ake daukowa a daga fi'ili da dalalati ala zaman alladhi waqa fihi fi'l saboda nuna za a zamanin da aiki ya auku a ciki rakami na biyu yusabu ismu zamani ala wazni mafal ana ɗauko isin zama a bisa wajeni na mafa a bisa wajeni na mafa wajeni na mafa da ake ɗauko isin zama rakami na uku ya ce wani sa hukun zama ne ayyukan ala wajeni mafi ana ɗauko shi har yanzu ala wajeni mafi kada da su ba ta ce inna mawa'id inna mawa'ida kullu subha mawa'id ma'ana wa'adin wa'adin lokacin da za a halaka lokaci wa'adi lokacin da aka sa wa'adin da za a halakar da su a kubo shi mawai a tamari arzikis na zama ta yi tarihi ikin zama kudu kurkamta ta amsilatin gaira ma da rabta kudu kurkamta ta amsilatin ta kawo misalai guda biyar gaira ma da rabta banda waɗanda ka ambata ko kan wannan wadanda ka karanta ko gairi ma da rassa kan wazunan da ku ala ma da rassa a bisa darasin da kai wazani nawa yake da ita sama darasi na arba'in da uku shi ne darasi na takwas a samu kitsa shi ne ismin makan ismin makan ismin makani sigatun kasin zamani اسم المكان سيغا شيء كما اسم الزمان تؤخذ من الفيل على عقوة الفيل للدلالة على المكان الذي وقع فيه الفيل saboda nuna wurin da aiki ya auku wurin da aka yi aiki misali kuna mafsal amri wa samma mafrad fir'aun la yahillu lizawji mahidu zawji haka ce ka fassara wannan bai mana la ya illu li zauji zauji na farko shi ne miji zauji na biyu kuma mata saboda duba fusha a larabci ba a bambanta tsakanin mace da namiji a zawaci namiji za ka ce zawaci miji mata za ka ce zawaci mata ba a bambanta wannan ita ce duba fusha na abin da ya zo a cikin ƙwarani uskun an ta wa zawjuka aljanna to uskun an ta wa zawjatuka aljanna اجعل أنت وزوجك الجنة حتى أن سبحانه وتعالى سوى وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها wani ne zai samu malamin sa ya ce miki ni ina ga mutane suna ta fassara wannan aya amma ba ne da suke fassara ba wacce aya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها كمتى نتنا فسراوا أن يا أهل هواء دقى النبي آدم قرآن كمان نون شيء وأن يا أهل النبي آدم دقى الله saboda wa khalaqa minha kaga wannan dalili na hawa zauji din kuma miji ne ai ba mata ba kaga ne dubatul fuqaha ne da shi dubatul fuqaha saboda haka wa khalaqa minha ay min hawa haka yake zawjaha wa ay min hawa annabi adam sai yake masa ila larabcin ne baka iya ba dalilin min haɗin na komawa zuwa ga nafsu ne nafsu kuma a larabci mu'annasi ne majazi a gani ma'ana mu'annasi yau da ba shi da alama ta tare amma za ka yi larabci za ka dinga amfani da shi yadda kake larabci da mu'annasi haka za ka yi amfani da shi kaga a ƙwararri shi da ya ce nafsun taqaddamat wa aktarat alimat nafsun ما في علم نفس ده نعم ما أحضرت فما أحضر علمت علمت نفس ما قدمت وأخرت نفس وأن في مجاز saboda haka Allah ya ce khalaqakum min nafsin fi wahidatin da ce wahidi ba a gane wannan annafsul wahida din to ana nufin annabi Adam ne alaihi salam na'am to an duba lafazin nafsu din mu'annabi ne da ta ce wa khalaqa minha ay min hadhihi an-nafs al-wahida na'am wanda an-nafs al-wahida din kuma annabi adam ake nufi zawjaha zawjtu kuma anan ana nufin mata ba miji ba dalilin na zawjaha da min hadin kowanne yana komawa zuwa ga nafsu din ne wanda yake mu'annabi an gani to haka yake tafiya gama to ga ka hannun kace la ya hillu li zawji bai halitta ga miji mahidu zawji mahid anan kana miji wurin da wurin da mace ke fitta haidanta mijinta bai wannan gun bai halitta bai halitta a gare shi an gane mahid ya zama ismul makana mahid ismul makana lokacin da wannan gun haila ce ta lokacin da ya rufe ke ce rakami na biyu ce yusa husnul makani kasul zamani ala wajhi misal ismul makan ana dauko shi kamar ismul zaman a bisa wajani na mafal bi fashi da ayi da fataha kenan mislul maqat wa malha wa mal'ab wa majzar wa majzar wa majra wa marma sai da je maka wurin zama mal'a wurin wasa mal'a na wurin wasa majigar wajen yanka kamar na dabbobi majigar wajen zubar da jihudu wato bola majira wajen gudanar ruwa marma wurin jifa yuqalu hada mal'a zaidi wa mal hada mal'a zaidi wa mal'a ta ce wannan wurin da zaidi yake lahu yake la'ib yake wasa ai maka هذا مكان يلهو ويلعب فيه وليه يكي لهو ينا يكي لعب ويكي وفاش ومجرى الماء أي مكان يجري فيه ولن الرواك كان ومجزر مكان الجزر ولن أكي سارا نام ومجزر مكان الجبل وتورن وزن وزن جوشي ولن أكي زبر جوشي وهكذا هكذا كبعد معنى أولنا مجد رقم من أكل ويساغ اسم المكان كاسم الزمان ana ɗauko ismul makan kamar ismul zaman a dawatul mafi a wa dawatul mafi shi ma bi kasr al ayn mithl al maw'id wa mawqi' wa maw- wa mawqi' maw'id wa mawqi' wa mawqi' wannan duk mawqi' wurin da ake alƙawari mawqi' wurin da ya auku ko mawqi' wurin da aka tsaya haka ne na kuma yake kun mutum zamani duk wani ismu zamanin da ka gani jaz an yaku jaza an an yaku nasm al makan ya hada zai iya da mutum ismu makan likirati bi ma fi wazni saboda wazni sai wa tadullu al qarinatu ala al maqsud wa ta qarina wani sababi shine zai nuna wanne ake nufi a kamar misali da na kawo a aya da yasa abin naka mahaifi za ka iya dauke shi a isin zaman za ka iya dauke shi a isin makan saboda haka a yin wannan in ka zama annonin gaba ne zai iya daukuwa a wajen sai ka dauki gaba daya in kuma duka ba zai iya dauku ba sai ka duba karina ma'ana wani sababi ko wani dalili da zai nuna ga abin da ake nufi misali a misalan da muka bayar a baya mata maktal mata din ana tambayan lokaci ne da shi to sanan za ka gane maksar din a nan zamani yake nuna ka duba a waɗannan misalai da muka bayar kuna maksar zamani kuna isin ishara ne na waje saboda haka maksar din yana nuna isin makan irin waɗannan su ake cewa kara'i abubuwa da dai da za su nuna isin zaman ake nufi ko isin makan ake nufi amma idan babu wannan to za ka iya ɗaukan ma'anoni gaba ɗaya sai ka fassara kamar da muka fassara aya da yasa abin ya kama na shi kula da اسم المكان صيغة كسر الزمان تؤخذ من فيه للدلالة على المكان الذي وقع فيه فيه اسم المكان صيغة تد أكد هو فيه دومين يدون ولن كأيك يا أخو أشي يساغ اسم المكان كسر الزمان على وجه المفعل بفتح العين ويساوي اسم المكان كاسم الزمان على وزن النفع بكسر العين معنى هو الناس أكيد جاز أن يكون جاز أن يكون اسم المكان يا حدث إذا من تو اسم اسم اسم المكان وأن ربوع كمية شنو سنة يد أن يكون اسم المكان اشتراك ما في الوزن سبب سنها في وزن إلى وزن السيري زي أفسراشي إلى اسم المكان تمارين ما هو اسم المكان مثل اسم المكان إليه اسم المكان كبار من مثال اسم المكان بخمسة أمثلة تصلح لاسم الزمان أيضا ككاو مثالي بير والذي كما يزمن اسم الزمان واذكر ثلاثة أمثلة مما درست مثالا ككرنت كما ككاو ككوي درسي أربعين دفلو وتدرسي نترى نكرشي أقسام تسعة الدرس التاسع الآلة abin da ake kiran shi ala ko ismul ala rakami na farko ismul ala in aka ci ala abin da kake amfani da shi ne ko bukatun ka yau da gobe shi na ke cewa ismul ala to kasancewar abubuwa din ba za su taba karewa ba Allah yana ta ba da fasaha da kokolwa a kirkiri sabon abu ai amfani da shi saboda haka wannan darasi a larabci ya zama to duk wani abu sabo da ya fita wanda babu shi da to sai a duba fi'ilinsa sai a duba wani wazari daga cikin auzani na ismul ala sai a ɗauki suna a bashi a gani kun ga da misali ba rediyo Allah aka samu rediyo ne aikin sa ya da labaru a larabci ya dawa na cewa za a da zai to sai aka ɗauko wa rediyo suna a da ɗaya daga cikin auzani cikin al'ada shi ne nifa ya ka ce niziya rediyo sunan su niziya yujiya kenan ala wazin jifa saboda wannan yana ɗaya daga cikin awzani da istilala wanda yana da muhimmancin gaske a rayuwar mu na yau da gobe da wannan dai kuma larabci ya kasance ba a kure shi turawa duk wani abin da suka yi sabo babu shi da to za mu duba me abin yake yi sai mu dauko a cikin wannan wannan abin sai mu dauko ɗaya daga cikin auzani da ikin ala sai mu bashi suna. اسم الآلة صيغة تؤخذ من الفعل المتعدي اسم الآلة صيغة شيء أكي دوكو ولد فعلي المتعدي معنى فعلي ولد يكي ده مفعولي فعل ده يكي ده مفعولي للدلالة على أداة سبب ينونا ولأب يكون فيها الفعل ولا أي شيء كذا شيء هذا الشيء أو يوضع فيها شيء وكون أبن أكي تكوني أبو أشي za ka fi yin ismin ala abin za ka yi amfani da shi kai wani aiki ko kuma abin ba wai amfani da shi za ka yi kai wani aiki ba wani abu za ka dinga sakawa a ci abin yana a ci to yana ɗaukar kowanne daga cikin sa a tarihi ya ce audu da ufiha shi saboda yawancin malaman sarku suna tsaya a tarihi da ya ce bi dalalati ala adati yakunu bi alfili sai sannan kuma kai ta tabbiin asma'ul ala za ka gane cewa ba duk ismul ala ba ne ake yin wani abu kamar da misali a cikin misalan za ku zo ku gane mithlu nisa wa nisha muka ce nisa wa nisha ai alatu yuftaku bi halba wa yusharu bi halkasha haka ce nisa wani abu da ake bude kofa da shi na ga mukullin kenan kashin nisha wani abun da ake zaga katako ko ake yanka a itace da shi shi da nisha wa mislu mihbara in ka ce mihbara ai adatu yuzau fiha al-kibr wani abu ne wanda ake zuba tawaga a ciki shi ne kaga mihbara kaga mihbara din ba wani abu ne da zaka dauka kai amfani da shi a kamar mun kulli kamar abin ko kamar hukuma kai a ba a yi wannan bane abin wani abu ake zubawa a shi rakami na biyu yusafu al'ada ala wajen mifal ism al'ada kuma ana ɗauko shi a bisa wajen mifal ne yukatin mimi wa fati da aini mi ni mutum yana da kasara wa fati da aini kuma aini yana da kasara mifal مثل زبرة ومقطع ومئذة مثل زبرة abin da ake kallo a libra ko ka ce yakfa abin da ake yanka wani abu da shi mi'izar mi'izar abin da ake daura zani da shi ga duk waɗannan ka duba wazanin su mis'al mis'al rakami na uku ya ce yusa zukul ala aidan ala wajen mis'al har yanzu isim al'ada ana ɗauko shi a bisa wajen bisa mislu mista abin budewa mihra abin noma mishra mishra mishra abin da ake rabawa ko ake zagawa wa mihla abin ratayawa kamar anga wa mishar abin zagawa abin zaga kaga kowanne ya zo ala wajen bisa rasami na kudu ya ce bin saku aidan ala wazin mifala ana kuma ɗauko ismin ala a wazin mifala mislu mihbara wa mihnata wa mihbara in ka ce mihbara abin da ake saka ta waje mihnata wato tsintsiya ke na abin da ake shara da shi in ka ce mihbara abin da ake fere fensir da shi asalinsa wannan wazanin ne wato misala asalin sa liberaya liberaya daga baraya bai liberaya a da wasu yin ala ne to mun bai ta bayyana ba idan yawo ta kasance tana da fata alif ya zo fata ya zo tana da fata wani fata ya zo gabaninsa za a mayar da yawo din ta zaman to alif liberaya din ya kuma da shi libera libera نبرايته على وزن يفعلته كان يدشي نبرات aka mayar da yaro din alif ko ya zama su mufrad kulasa اسم الآلة صيغة تؤخذ من الفيل المتعدي اسم الآلة صيغة شبه أكل هو فيه متعدي أبين لا يساك فيه متعدي سوى أصلي ماشي أبني ودا أكل أكل جنسا وأكل من أكل saboda haka fi'ili lazimi fi'ili lazimi ba zai yi ka gina ism al'ada da shi ba to shi yasa aka sa a tukhadhu min al-fi'l al-muta'addid ba da in ka ce fataha za ka ce fataha zaidu lil baba zaidu fa'il al-baba ko kaga ya zama muta'addid yana da rasuli sai ka ce mista mista sai ka ɗauko da zauna amma filin da ya zama to kamar laji ba za ka ɗauko da zauna ba للدلالة على أداة يكون بها الفعل أو يوضع فيها شيء ومن هنا هنا أبن أيكي أيكي بشيء وأيكي سبو من أبو أشي رقم الذي يصاب اسم الآلة على وزن مثال بكسر الميم وفتح العين يساغكم الآلة أيضا على وزن المفعال يساغ أيضا على وزن المفعال على وزن وزن مكان مفعال مفعال مفعالة وزن كما يذكر بيان أكم وزن إليه za a gina isin la'ada da wazanin mif'al a ciki waɗanne filai ne za a gina isin la'ada da wazanin mif'al waɗanne filai ne za a gina isti'ada da wazanin nifada waɗanne filai ne za a iya ginawa kuma da kowane wazani kuma shi isti'ada sai a sudati ne ake ɗauko shi ko har da rubai to wannan jaddar mutane masu zuwa muku a nan gaba a insha Allah subhanahu wa ta'ala amma ka lura wajen ɗaukowa sabon abu na wajen ɗaukowa sabon abu suna akwai abin da suke kiran shi majma'i ko mujammai majma'i wato shi ne akwai ƙwararrun waɗanda suka karanta larabci wata mu'addata da larabawa suka kafa akwai majma'u lugatul arabiyya ta misira akwai ta imarat akwai ta jini wato ta siriya ke waɗannan majima'in su kamar suna wakiltar ne mu musulmai a duk lokacin da wani abu sabon abu ya fito to su suke nima mana sunan wannan saboda ya kasance bakin mu ɗaya kar ni in je in ɗauko a wani fili sai ka ɗauko a cikin wani fili daban-daban saboda haka ake wannan majima'u suke yin aiki su ne waɗanda suka yi a al'ujan wasi don jishiya da mai suna al'ujan wasi saboda haka ne mai yake da muhimmanci da da ilimi ya kasance na suna al'ujan wasi sabani ne da yawanci suke zuwa suke da munci munci ba na dama a wannan da su da amfani da mutum ne matsalar mu ba ma wani ɗauki duk wani abin da kawai larabci ne na akwai a yi larabawa kiristoci a irin su da gani akwai sukan yi misali da larabci zan za ka gani yadda muke yi kuma na su shi yasa abinci da akwai da sa'i da ciki musamman a tarihi ne saboda da kalmomi da yawa sun sa tsayayyaki a ciki wanda haka to tari za ka ga wai jami'o'i ko a wasu makarantu an ba ka ba wajen fassara wasu kalmomi wa injirin gunji ko gunji ma da kalaka ana ciki hada zuwa gunji wanda kuma waɗanda suke ɗauka amfani da gunji sai inda kwararru ne a larabci za su iya fahimtar irin canjin da aka yi wa kalma da irin fassarar da ake da kalma zai iya fahimtar shi amma idan mutum bai san gaba sai fada cikin da za su suke amfani da shi amma al'ujamul wasi inda mutane ne mai kyau wanda idan kana da shi duk larabcin nan na da da na da duk kalmomin zai ya fassara maka zai ya fassara maka su kai tsaye da su wannan su ne suke duk sabbin abubuwa suke haɗuwa su yi ke yaya ga sabon abu da turawa sun yi ga abu kaza da ya fito yaya wanda suna za mu gan shi a ai abin da aikinsa ga fi'ili da na ga fi'ili ka ba ga fi'ili ka ba to a wannan lokaci sai a ɗauka suna guda ɗaya sai su ba misali rediyon da muke magana a kai kaga za'a ya zi'u da sha'a ya shi'u ma nan su yi amma suka ɗauko wa rediyo suna a za'a ya zi'u haka bai sunan biya labaru kuma ka bai sunan ida'a ko gidan rediyo ida'a ba ɗauko shi a isha'a ba ba ce isha'a ko a ce ishiya ba haka ce biya haka ce ida'a suka haɗu a kan ke ta ko ina kan buɗe rediyo a gidajen rediyo za su suna ambatin da biya haka ne kun haɗu shi akan abu dada التمارين أرث اسم الآلة يدرك أوزانه سوق من الأفعال الآتية اسم الآلة أكل أخذ ضرب قمع قمع ودنا إليك أوكو اسم الآلة لديك شهود كذلك ذلك مئكل مئكل على وزن مثل الجنان abin da ake cin abinci da shi kamar sosin mi'ikar mi'ikar mi'ikar misali mi'ikar wato abin da ake ɗaukar wani abu da shi misali kamar bayro misali abin da za a zuba a ciki a ɗauka to kamar wannan ne kowanne shi akwai wajen da ake ɗauko shi akwai wasu shi idan kuma za ka iya ɗaukowa kowanne wajen da shi wannan su su sami to shi ne muka yi muka yi karin bayani a kan karatu to wannan shi ne karshen aksan samaniya alfasul ashir fasali na goma aksan ashir wato abubuwa guda goma su ne surufin ziyada waɗanda ake kiran su aksan ashir surufin ziyada akwai kalmomin da aka hada su a kai shi a ƙarshen wannan littafin wasu sun hada rufi ziyada da a ta'alkumuniya ta'alkumuniya ta'alkumuniya a nan aka ɗauko rufi ziyada sa fi al hamza da dam sa'al tu ta'u ta'alkumuniya wawu min riyal a hausa ali waɗanda haruka guda goma su ake kira ya ɗaya a duk maganganun da muka yi a baya an yi zayi da kaza an yi zayi da kaza to duk wani harafin da kaga an yi zayi da sa kamar da bayanin zai zo a waɗannan haruka guda goma ne aka ɗauka da aka ƙara ma'ana ba a ƙara wa kalma wani harafin da ba na ba ne sai a cikin waɗannan harufan guda goma su ne musu ziyara. To za mu yi darasin sa dalla dalla kuma haka zai fara da darasi na arba'in da biyar. Shi ne a kamsu arba'un ashara wa'i. A darasi awwal a afsan ashara shi ne ziyadatul hamza wato karin hamza. ina ake kara hamza hamza in ka ce in ka ce hamza yana ɗaya daga cikin kurkun ziyada amma ni na yi tartibi waɗannan harufa ɗin ne a kalima ta al-yawma al-yawma tansahu al-yawma tansahu ibara ce da take dauke da kurkun ziyada kamar yadda sa'altu ni ha take dauke da kurkun ziyada ma'ana duk harafin da ka gani a sa'adu duniya akwai harafin a cikin hali yau da an samu wannan tartibin darasi na farko darasi na biyu an ji shi ne a tartibin hali yau da an samu wani harafi ne farko hamza ba to a darsul awwal ziyada darasi na farko ziyada ta hamza رقمي نمره الهمزة هي الألف المفصلة حمزة تشي ألف وند أكل متوكلي بإحدى الحركات الثلاث da ɗaya daga cikin wasu loka da muke da su guda uku fata da zamma da kasara aw bi sukuni zahir ko kuma da sukuni zahir wanda shi ne tarihi na hamza da kansa saboda wasu ba sa bambanta tsakanin alif da hamza ba sa bambanta tsakanin alif da hamza misali duk a alifin da ka gani yana da kasa da kasara da damma ko sukuni tsoro zahir to hamza sunansa saboda sukuni kala biyu ne akwai a sukuni zahir akwai a sukuni gairu zahir gairu zahir din shi ne kamar sukunin da yake zuwa kan harafin idan ka ce kala a kan alifin ka inda akwai wannan sukuni na gairu zahir a gane to irin wannan sunan su alif amma sukun ka gan shi zahir kamar yasra yasra kaga sunni ya fito ƙwararro an rubuta shi domin shi hamza to saboda haka duk inda ka ga ari an masa wasari da ɗaya daga shi kuma ka fata dan na kasara ko an mishi wasari da sukun zahiri da sunansa hamza ba ari ba ka duba hashiya ra'a abin nan rajiya na zimatar illa birwani babu hamza akwai ta kasida da na rubuta da daɗewa sunan kasidar la zimatar illa tana karantar da ilimi na illahi ilimi na illahi yana ɗaya daga cikin ilmomi da suke karantar da larabci na to akwai babi na hamza to za ka samu ƙarin bayani akan wannan magana ba su da shi مثل أنت وإن وأم ووقرا مثال إن كتي أنت وأن حمزة إن كتي إن وأن حمزة إن كتي أم حمزة إن كتي وقرا حمزة أنت كغينا بكسرة إن ينا بكسرة أم ينا بكسرة وقرا ينا بكسرة ولن في حمزة حمزة يوم رقمي نجوية تكون الهمزة زائدة زائدة في أول الكلمة همزة سنة تنشيوة زائدة أخرق كلمة مثل أنصر وأكتب آه واضرب وإضرب أخرج أقوت أقلب أحمد أرنب wannan duk hamsar da ka gani a farkon waɗannan kalmomi za'ida ma'ana an suru da asahu daga nasara da fasaha ne aka fara wannan hamsa iziri ukhruj daga kharaja ne aka fara hamzatul wasl aswad kuma daga sawida aka mai da shi ala wajhi afal aka fara hamza aslu kuma jam'i ne na kalb kalb mufradi aklu har asalin sa kalb ne sannan kuma in kace ahmad asalin sa hamd aka fara hamza kace arnab kuma hamza din nan na arnab zaida ne za ku za ku za ku samu za ku samu dalilin wannan a cikin al'adun na uku saboda arnaku ba sunan zomo ba ne ku ta yaya muka gane cewa hamzan nan ba asali ba ne kuma hamzan da ba asali ba ne aka zo aka ɗauka aka ba ne arnaku za ku zo ku karanta saboda a masdari na yawan a duk na uku akwai wani masdari da ake masdar kasra a irin wannan ana kirga ana ana wazani ana shiri amsa shi murniba murniba aka ce murniba wato jejin da yake da yawan tsoro wani wazani ne wani masdari ne ake gina shi domin a nuna wani abu yana da yawa a wajen to a wannan wazanin sai muka ga an cire hamza din duk inda kaga kuma kana ga wani harafi a wani tasiri a wani tasirifi ba ka ganin sa to na rasu da ita amma rasin da duk tasirifi kake ganin sa to wannan asali idan da an a arnab ga an ci arnab da aka zo aka ce a arfun murnibatun murnibatun aka ce ya hamsa ma'ana kasar da ko jeji da yake da yawan zomo kuma ka ce wannan hamza da arfun za'ida za'ida sanan ne ake ganewa رقمي نقصكم يتي وتكون الحمزة زائدة في وسط الكلمة سنكم حمزة أنا كتن سوى زائدة أتكيا الكلمة أنا كتن تكيا أنا نتي إن دبا فرق بني بابا شوبا لكن تكيا مثل يؤكرم ويؤحسن ونحو ذلك كتن يؤكرم fi'ilul mudari ne na akrama muka ce yu'akin fi'ilul mudari ne na ahsana sai dai ba cika tasirin sa bane ba na tasirin sa a mudari din cire hamdan ake yawanci in ka ce akrama a mudari sai ka ce yukrimu asali yu'akrimu sai ka cire hamza din ka ce yukrimu ahsana a mudari sai ka ce yuhsinu asalin sa yu'a ya asalin sa yu'a fi ne ka ce hamza din tajjidin sa barin wannan hamza din lajiri ne shafi bai cika zuwa ba ba cika amfani da shi ba amma wasu laraba suna amfani da shi to kaga a wannan hamza din an an yi za'idan sa sakiya sakiya ka kara shi wala zalika rakami na kudu wa takunu aidan za'idatun fi akhir kalima hamza kuma ta tana kasancewa za'ida a karshen kalima mislu hamra'u wa bayda'u wa tahara'u wa zakariya zakariya annabi zakariya ya ya ya shi goyi ma yana anan in ka ce hamra'u asalin kalmar ha'un da mimin da ra'u gani in ka ce bai zo bai wato ba'un da yaro da ba shi ne asali janna in ka ce sahara saddun da ha'un da ra'u in ka ce zakariya kuma zayyun da kafin da ra'u abin da ya sa muka ce ma hamdan nan na zakariya za'ida ne a cikin alkurra'u saba akwai waɗanda suka karanta babu hamza din ba shi ne na yawancin karatun suna ba Imam Shafi'i yake cewa wa kun zakariya duna an bin shi ne ake. Eh? Shihab wato Shihab Hab Hamza Isa'i waɗanda su ne duk zakariya su ne ne zo a Ƙur'an suna karanta shi ba Hamza. Ba. Kuma kuma muke karantawa ‘yan wasu muke karantawa da Hamza. zakariya wannan yana nuna wannan hamzan da yi kamar da na gaya muku duk harafin da ka ga wani lokaci akwai shi wani lokaci babu shi to wannan harafin za'ida wanda za ka gan shi koyaushe akwai shi kuma wannan asali ne خلاصة الحمزة هي الألف المشكلة بإحدى الحركات الثلاث أو بالسكون الظاهر حمزة هي الألف wacce aka mata wasali da ɗaya daga cikin haruka guda wasalluka guda uku ko sukuni na sukuni zahiri rakami na biyu ya ce ta kunun hamza su zai da fi awwalin kalima hamza tana kasancewa zai da farkon kalima a wata kunun zai da fi wasatin kalima tana kasancewa kuma zai da tsakiyar kalima wata kunun aidan zai da fi akirin kalima tana kasancewa zai da ƙarshen kalima a samarin حرك الهمزة ما الفرق بينها وبين الألف في تاريخ الهمزة يوضع بنش تكالي تكالي وهل تكون زائدة في أثناء الكلمة أنا تسنشي وزائدة الزكية في إيش خمسة أمثلة للهمزة الزائدة في آخر الكلمة كتاو مثالين وكبار مثالين ذاتية da hamzan hamzan da aka kara a ƙarshen a ƙarshen kalma ميز الحمزة الأصلية والزائدة فيما يلي كواري حمزة تفكي تأثري وكما تفكي زائدة أولا من مثالي لتكبرنا أخذ أكل قرأ سأل اقرأ يومئذ ولنن هو كلمة أخوي حمزة وفي حمزة في زائدة وفي حمزة في تأثري فائدة معنى قول الصرفيين hurufin ziyada abinda malaman sarfu suke nufi da ko ma'anar abinda suke fada hurufin ziyada annahu la yuzadu harfun min hurufin hijabi ba a kara wani harafi daga cikin hurufin hijab illa wa tajidu sai ka same shi annahu shi wannan harafin min hadi al-hurufil ashara a cikin waɗannan yana cikin ɗaya daga cikin waɗannan harufa guda goma لا أنه باويتنا نحن كلما وجدت في الكلمة حرفا منها أجل لوكتين لك سامو وتكلمة لك سمود النهار فقد قوما وهو زائد بعد الكلمة هكذا kar a zo a ce masa zurufu siya da goma da ake ta duk kalmar da kaga tiri ka ce za ita duk kalmar da kaga hamza ka ce za a ba da ma'ana duk kalmar da za a kara masa wani harafi ya ce waɗannan harufan goma za a ɗauka a kara ba wai ana nufin duk inda kaga ɗaya daga cikin waɗannan harufa kalma wannan harafin kawai za a ita bane misalin wannan فالحمد واللام والياء والسين مثلا من أم ولانا ويئس وسارة ليست زائدة حمزة بعدنا تدرس زيادة بقى لام هكا ياء هكا سين هكا ومثالي أم حمزة زائدة فلانا لانا في السين الماضي لانا يليه ولا لام زائدة haka hamzan da ya zo haka yawon din da ya zo a isa ba za'ida ba ne sinu din da ya zo a tsara ba za'ida ba ne da nan ba za'ida ba duk da suna cikin hukun ziyada ba na ana ɗaukowa ne daga ciki a tsara wa kalima wai ba cikin da aka san su ba ne za'ida tambi wa naqtibu bi wasfi al-kalima aw asna'iha ma ada awwal al-kalimati wa akhiraha in ka ganci an kara harafi a wasaf an kara harafi a afna wani nufi wasaf ko afna wato gun da ba farko ba ba karshe ba na ana nufi daidai tsakiyar wannan kalmar nan in dai ba farkon kalma ba ne ko karshen kalma ba ne wani nufi wasaf ne ko afna darasi na arba'in da shida a aksam da ashir darasi na biyu a darsu sani a darsu sani ziyadatul lami wato harafi na biyu daga al-yawma yana al-al karin da su zaɗin lamu fi awwal kalimati isman kanat aw fi'lan mada kara zamu na farkon kalima kalimar ta kasance ismi ne aw ko kuma ta kasance fi'ili ne مثل لقائم لا عبرة كذا قائم اسمه إبرة مثل ذاك قال دام أقرب كما إن زيدا لقائم كتي إن في ذلك لا إبرة لا إبرة فقال فرق الاسم لام هكذا كتي ومثل لا ذهب وكتي ليضرب كل أنصرن لا مثل كتا لا إن زائدا لا مثل كتا ليضرب za'ida shi ni ka ce la an suran na da mutum wannan ma za'ida shi a farkon fi'ili rakami na biyu tuzadu lamu fi asna'i kalimati mislu za zalika wa halika wa tilka ana kara lamu kuma a tsakiyar kalma kamar ka ce zalika jikin nan za'ida an kara wa zani lamu saboda a nuna ishara nesa in ka ce za in ka ce za wannan in ka ce za rika wancan lafi na nuna nesa haka halika shi ma halika wasu na cewa halika isin ishara ne wasu na cewa isin ishara na waje ne kamar kuna ne aka sa masa zamu halika to an kara wannan zamu in ka ce tilka shi ne shi isu ishara ta mace isu ishara ta mace za ka ce zi za ka ce zihi za ka ce ki to ki din shi ne aka kara masa labu sai aka cire yawon sun saboda ita kawo sake ne ya ta kara harfin kifa ya zama to tilka wani abu zalika da makamcin wannan rakami na uku tuzadun lamu sama'an fi akirin shirma في آخر كلمة أنا ترى لام السماء إلى كرشن كلمة السماء معنى السماء باقيات بني مثال زيد وصل رباطنا قال لام زيدا عبد وصل رباطنا قال لام عبدا عبدا wannan sama'i ne ba kiyasi ba ne wasu sunaye sulasi sai su kara damu a ƙarshen ya zaman to ya zaman to rubayi zaidun ne sai a kira shi zaidan ab sai a kira shi abdal kaga har yanzu a kowa wanda suke amsa shi abdul abdul da ya ba shi abdu ko au yadda aka saba sai a ce sai a kara damun a ƙarshe kamar wannan lahaja ce rakami na kudu wala tuzadu lamu fi asma'i kalima illa idza kana fi'lan aw isman mutasarrifan yace kace ba a kara damun a tsakiyar kalima sai idan ta kasance fi'ili ne ta kasance fi'ili ne ko kuma ismi wanda yake mutasarrif ismi wanda yake mutasarrif ma'ana idan ismi ya zama fi'ili ko ismi mutasarrifi wato a wannan lokaci ba a kara ba a kara masa wato ba a kara masa alamu a tsakiya sai dai a farko ko kuma a ƙarshe kuma da muka bada misali wannan illa din nan babu farko shi wala tuzadu Allah fi asna'il kalima idza kanat fi'lan aw isman mutasarrifan illa din nan babu ma'ana ba a kara babu a tsakiya a tsakiyar kalima idan kalimar ta kasance fi'ili ko kuma ismi mutasarrif amma idan kalimar ta kasance ismi ko ismi wanda yake gairu mutasarrif irin su za a wannan lokaci za a kara kulasa تزاد اللام في أول الكلمة اسما كان أو فعلا لام أنا تارى كأفرق كلمة اسمي كلمة ركوكم في إلي تزاد اللام أيضا في أثناء الكلمة هل لام أنا تارى كأفكير كلمة رقم أخو تزاد اللام صناعا في آخر الكلمة sannan lam ana kara ta su a sama'i a ƙarshen kalima wala tuzadu lamu fi asna'il kalima illa idza nan ma ku cire ba a kara lamu a tsakiyar kalima idza kanat idan kalimar ta kasance fi'ilan fi'ili ne a wisman ko kuma ismi ne mutasarrifan wanda yake sarrafuwa ismi wanda yake sarrafuwa a samari مثل لزيادة اللام في أول الكلمة كبعد مثال كار لام أفرق كلمة مثل لزيادة اللام في أول الماضي والمضارع اذكر مثالا واحدا لزيادة اللام في آخر الكلمة ما صادق زيادة اللام في أثناء الكلمة معنى منين يزاد كتمن أبو دا zai sanar da kai karin lamun a tsakiyar kalima zawaditu ziyada wannan gaba ɗaya za su zama a jiki da shi yanzu ana ana so ku sani wuraren da ake kara waɗannan harkoki a gane to kowanne wuri yana da zabiti mene da zabiti za a ce maka ana kara lamun a wurare kamar biyar ko shida wuri na farko biyu kamar yin duk inda ka ga damu ba a waɗannan wurare ba ne ba ta yi da wannan shi ake cewa tawafi wannan karatu da zai fi da na biyu insha Allah babi na arba'in da bakwai a samun ashara darasi na uku a darsu sali ziyadatul ya'i wato karin ya'u wanda shi ne harafi na biyu a al-ya al-yauma رقمي نفرقو تزاد الياء في أول الكلمة أنا كارا أنا كارا ياء أفرق كلمة مثل يضرب ويفتح وينصر ظن ياء دي زائدة من ضرب وفتح ونصر أكل أنت ضرب فتح نصر رقمي نبيو وتزاد الياء وسطا أنا كارا ياء كما أفكية سلسي أسمي مثل عليم وكريم وبخيل من علم وكرم وبخل wannan yawon din da kake gani abi nan za'ida ne ko kari ko bakhil duk za'ida ne an dauko asali harufa guda uku nan ne alima karima da kuma karuma kai da bakhila rasami na uku yace wa tuzab yawon wasatan aidan fil fi'li yawon ana kara ta har yanzu a fi'li wato a tsakiya kenan a tsakiyar shi misali shaitana wa baitara ni shaina wa bakara ni ta ce shai shai wannan yawon din da ta bada wato za'ida ne amma ka dauko wa shedan suna shedan saboda sharina ma'ana ba'uda mana shedan ala wajen fa'alan an bayan an ba a ko kace ala wajen fai'at wato ya ba da ma'ana na wannan manitanci manitanci wanda aka nisantar da shi daga rama bai tsara kuma shi ne ba tsara ne ake cewa bai tsara ba tsara ɗin kuma shi ne takabbur girman kai ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا رئاء الناس بطر شيء جرم شيء أنا شو بيطرة رقمي لأكو وتزاد الياء في آخر كلمة فعلا كان أو اسما أنا قال ياء أكرسن كلمة كلمة فعلي فعلي فعلي فعلي لكما اسمي مثل اقربي وانصري واذهبي واقرئي wannan yawon muhababan da ya zo a ƙarshe za'ida ne a ƙarshen fi'ili wa mislu kitabi wa waladi wa qawli wa hukmi yawon din da ya zo a ƙarshen kitab da walad da qawl da hukum wannan duka za'ida ne kulata tuzadu yawo fi awwal kalima wa tuzadu yawo wasatan fi ismi mislu alim wa tuzadu yawo wasatan aidan fi fi'li وتزاد الياء في آخر الكلمة في إذا كان أو اسما وما ينزل بالتعبير في جبات يعني هل تزاد الياء في آخر الفعل أنا كان ياء في آخر الفعل إئت خمسة أسماء إئت خمسة أسماء مجردة وخمسة أسماء مجردة وزد في آخر كل من آية فكاو كبادة أسماء سونا يجدازي المجردة معنى وانجا فأكار قوم البأس sannan kuma ka kara wa ƙarshen kowanne daga cikin yawo yawo sun sai ya kasance za'ida kenan yawo sun kasance za'ida iki hamsa ta af'al ka kawo kuma fi'ilai guda biyar su ma mujarrada wanda ba kara komai ba a ciki wajid fi akhir kulli min aya sannan ka tsara karshen karshen kowanne da ya shiga masjid li ziyadati ya yi wata kalima isman ka ba da misali ya'un a tsari ya'un a tsakiyar kalima amma kalimar ta kasance ismi darasi na arba'in da takwas darasi na kudu a samun ashara a darsin rabi ziyadatul wawi shine harafi na kudu a al-yau al-yau ma ƙarin wawu la tu zadul wawu fi awwalil kalma ba a ƙara wawu a farkon kalma ma'ana da za samu wawu an za'ida a farkon kalma malamai da yawa sun yi ta maganganu a kan wannan menene dalili wasu suka ce dalilin wannan kasancewar wawun a rubutu baya haɗuwa da na gabansa daidai na baya an gane in ka hau surutu da jayi ka karanta ilimi na illari za ka san jirgin waɗannan haruffa ɗin akwai waɗanda suke haɗuwa da gaba da baya akwai waɗanda ba su haɗuwa da gaba da baya to akwai wanda zai haɗu da gaba ko wanda baya haɗuwa da baya iri iri ne to shi baya yi wa a haɗa su da baya baya zai zama su zai zai yi wasu kuma suka ce a'a kasancewar wawu din ɗaya ne daga cikin hurufin illa ɗaya ne daga cikin hurufin illa idan aka gara shi a farko zai je ya yi haɗu da kalmomin da wawu suka zo a farko asalin kalma sun yi ta ba da ta'alili amma waɗanda suke cewa wawu da afati a farkon isimi za'ida ne wannan magana ne ba ta yi a gani abin da ya sa za ka yi ya ɓambare shi nisan da ce ja a zaidu wa amu ja a zaidu wa amu ta suna ce wannan wawu din an yi ziyadar da jikin izini amu a wannan magana ba zai zama ta yi ba abin da yasa daban-daban suke kowanne daban-daban ne abin da ake nufi da tajiriji da ziyada harfan da idan aka hada su wataƙila ba za su iya tantance wanne ne asali wanne ne za'ida wani a nan ne za a yi magana da ce za'ida a cewa amma wannan da ka riga ya ka tantance su duk wanda ka zo ka ce masa ja'a zaidun wa amru ya san zaidu kalima ce daban an ko umar kalima ne kalima ce daban ya riga ya gane wannan amma wani misali ka zo bai iya sarfu ba ka zo ka ce masa in ka ba ba zai iya ware maka harufan nunin din nan shi zaida ne ko kafin din ne zaida ba zai iya san shi wannan ba wannan ne ake magana akan ziyada da tajiri saboda haka kauli sahihi shine wawun za ta zama to zaida a farkon kalma rakami na biyu su zaɓi wawu fi wasa kalmati idan kanar fi'ilan ana kara wawun a tsakiyar kalma in ta zama to fi'ili ne kalmar in ta zama fi'ili ne misal hawqala wa halawla wa alawatta wajilawwaza wa alawwata wajilawwaza yin haƙala wa hala wa alida wa jalaza waɗannan harufa kagan ka ce haukala daga haƙala wannan wawan din tsara ce in ka ce ihi laula la wannan wawan din da yake fito a harshen ka ihi laula zaida ne an dauko daga hala ne in ka ce ihi lawata wawan din nan guda biyu tsakiya wawan biyu duka zaida ne ihi lawa ba ga wawan ya shata haka guda biyu ne kenan duk zaida ne an dauko shi daga aliba ne ainihin da labin da ba in ka ce iji lawaza nan ma an ɗauko shi daga jana zane saboda haka waɗannan misalai da aka kawo wawun daga ciki an kara su a tsakiyar kalima rakami na uku ya ce tuzadul wawu aidan fi wasafin kalima ana kara wawun har yanzu a tsakiyar kalima a lokacin da izakana da izakana tusman idan ta kasance misali ne misalu buyut wa kudur wa kudur ta ce buyut dinnan wawun dinnan da ya zo za'ida ne a ciki saboda daga bai bai harfa kudau in ka ce kudur daga hidir ne hidir aka kara wawun in ka ce kudur kuma daga had ne hadda hadda ya hudu hadda hadda a nan ne kaga wawu din sujudin za'ida ne a tsakiya kuma kowanne daga cikin su isini ne rakami na hudu sujadul wawu fi akhir kalimati ana kara wawun a ƙarshen kalima mislu hafaru wa darabu idribu ikiru waɗannan waɗannan wawun din gaba ɗaya za'ida ne a ƙarshen kalima za mu zo mu yi bayani akan su a hasiya تدوبا الواو آخر الكلمة حكما إنك مثالي حصروا ضربوا اضربوا احتروا إن bayan wawu jama'a ba ana sa alif ba a daura sukun a kai a daura sukun a kai wannan alifin da ake sakawa a daura sukun a kai shi shine karshen kalimar ko kuma wawu din ne karshen kalima to shine bayanin da ake a nan wawun din ita ce karshen kalima a hukunci a hukunci wasu zazul alifu sai ake kara alifin min farki baina hawa baina wawul asliya saboda bambanta tsakaninta da kuma tsakanin wawun din da kuma wawun wawun ta asali misulu yad'u kaman yad'u misali na ce ma yad'u ga wawun wawun din asali ba alif wawun din asaliya ce in na ce yadda kuma da alif wawun din ba asaliya ba ce wawun jama'a ce to dan wannan ake kara alif din wa hadhihi alif ita kuma wannan alif din akhirul kalimati haqiqatan a haqiqa wato ita ce karshen kalma amma a hukunci ba ita ce karshen kalma saboda ita din wata bukata ce yasa aka kawo ta a lokacin da ba wannan bukatan sai a cire ta a lokacin da aka cire ta saboda rashin wannan bukata ta rike nan ba ta zuwa karshe ba kenan to saboda haka a hukunci wawu din ita ce karshen kalma a hakikan ne kuma alifin shi ne karshen kalma saboda haka ne ma'anan a rubutu din muka ke rubuta alifin saboda ka ga ya fito ma fili wawun aka kara karshen kalma shine hafaru hafaru darabu idribu ishiru kulasa la tuzadu alwawu fi awwal alkalima تزاد الواو في وسط الكلمة إذا كان فعلا تزاد الواو أيضا في وسط الكلمة إذا كان اسما تزاد الواو في آخر في آخر الكلمة تزاد الواو في آخر الكلمة التمارين هل تكون الواو زائدة في أول الكلمة واو تنا كسنتي وزائدة يعني آخر كلمة هل لزيادة الواو في آخر الكلمة مثل كي مثل لزيادة الواو في آخر الكلمة بثلاثة أمثلة ميز الواو الزائدة من الأصلية فيما يلي